wato kiyaye su yana cikin nasarar annabi alaihi salam na farko sallah yau sallah da fara yin ta shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da fara yin sallah to wannan sallah da aka fara yin ta wannan tun daga ran da alaihissalam ya je isra'i ya dawo haka zo kashe gari jibrilu ya zo alaihissalam ya yi masa ya tsaye da sallah a zahar sannan lokacin la'asar ya zo aka tsaye da la'asar sannan aka zo aka tsaye da magarba aka tsaye da isha aka tsaye da asuba kashe gari kuma aka dawo aka tsaye da azhar a ƙarshen lokacinta sannan aka tsaye da la'asar a ƙarshen lokacinta aka tsaye da magarba a ƙarshen lokacinta aka tsaye da isha a ƙarshen lokacinta aka tsaye da asuba a ƙarshen lokacinta sai ce bi haza umirta tun daga wannan ranar har asubar da muka yi ba a taɓa fasawa ba to ba taɓa samun nasara a duniya irin wannan ba sannan kuma wata nasara take ciki ba yin ba duk yanda iya a wancan lokacin har yau haka aiki ba wani addini a yau da yake rike da abubuwan da aka yi tun na farko irin irin na musulunci sai shi kaɗai alaisa saboda a wannan lokaci a zahar raka a hudu biyu fatiha da sura sannan a zauna a yi tahiya kuma a tashi a yi biyu fatiha fatiha kuma a yi tahiya a yi sallama har yau haka aiki la'asar raka a hudu biyu fatiha da sura fatiha da sura biyu fatiha kawai an an zo a tsakiya za a yi tahiya kuma duk karatun a asirce a boye magariba raka'a uku biyu fatiha da sura dukkaninsu a fili sannan ai tahiya ta uku a koyi fatiha kawai sannan isha raka'a hudu fatiha fatiha da sura raka'a biyu ta farko a fili sannan ai tahiya raka'a biyun karshe ko fatiha kawai kuma a asirce sannan asuba raka'a biyu fatiha da sura fatiha da sura duk a fili tun daga ran da ya alisan har zuwa yau haka ake ba a taba canjawa kuma ba a raba mutane kuɗi ko ba a ɗaukan bulala da kwaron goma a dinga dukan mutane a ce sai sun yi ba a yi amma kuma abin yake tafiya wannan nasara ce wacce annabi alaihissalam ya samu wanda ba makalukin da ya taɓa samun irinta sannan juma'a tun daga wadda yi cewa allah ya faranta muku juma'a daga wannan ranar a wannan mahallin zuwa tashin alkiyama har yau ake yinta har wadda aka yi shekaran jiya yanda aka tsara ta a kiran sallah liman ya hau mimbari ya tsaya ya kudu ba ta ɗaya sannan ya zauna ya miƙe kudu ba ta biyu sannan a yi sallah raka'a biyu fatiha da sura fatiha da sura a goye har zuwa ta shekaran jiya da aka yi haka ake yin ta ba a canja ba wannan nasara ce ta annabi alaihi salatu wassalam haka ramadan wanda annabi alaihi salatu wassalam ya yi har zuwa yanzu haka ake daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana sannan gaggauta buɗe baki da jinkirta sahur har yanzu ba a daina ba buɗe baki ana yi sahur ne ko matakan buɗe baki da ake a fara yin cin gauɗan dabino in babu a ci tsohon dabino in babu a sha ruwan randa har yau akan wannan al'umma take abu abin da ya ɓace shi ma wannan nasara ce ta annabi alaihi salatu wassalam haka haji ita ma tun daga ran da yi wannan hajin yace ku zo an nima na kakum har zuwa wannan hajin da ta wuce ta bara haka ake yin ta da dukkan matakai zaman mina ne muzdalifa ne arafat ne jifa ne jamratul akaba wannan al'ula alwusa duka ba wanda aka canja da adadin duwatsun da ake jefa da kabarbarin da ake a wannan duka ba wanda ya canja har yau haka ake kowa mutane suke biyan kuɗin su je ba kuma ba su kuɗi ake ba kuma duka ba kora ba komai ba mu watsantawa har ma an mutum bai samu dama ba za ga yana kuka wannan nasara ce ta annabi alaihi salatu wassalam akan sha'anin addini haka zakka ita ma haka take tafiya wayanda suka ki fitarwa in suka ga ishara ce ga sanda su ne ko anan kasar mun ga mutanen da suke kin fitar zakka amma ubangiji suna musu ishara akwai nahiyar da gobara ta taho wutar daji da daddare a cikin wannan kasar ta ta taho cikin dare ta kone dukkanin gonaki amma ba ga wanda ya sani sai da safa ka tashi aka tadda gobara ta cinye gonakin kowa amma wanda duk suka fidda zakka sai aka tarar da ta yi kwana ba wanda ta taba wa dukiyarsa saboda haka nasara ce ta annabi alaihi salatu wassalam sannan daga cikin nasarar annabi alaihi salatu wassalam shine wato sauka alqur'ani da harshen larabci ya kare harshen larabci bai ruguje ba har zuwa yau duk turancin da kake da shi yau wato za ka tara sabo ne inda za ka je kaiwa wa'yanda suka shekara 300 da mutuwa ba za su gane turancinka ba a yau hausar mu nan wadda muke yi yanzu da za a taso wanda suka shekara 300 da mutuwa ba za a gane ba kai ba ma nesa ba akwai wadan uwa ya je london ya samu wani littafi da wani bature ya rubuta na hausa ne ya zauna a nan ƙasar ya rubuta littafi a lokacin littafin shekararsa 100 da rubutawa a yanzu dai za a ce watakila ya kai kamar shekara 100 da kamar kusan sha biyar amma da na zo littafin sai da na karanta shafi uku ban gane ba ban gane abin da yake faɗa kuma hausa ce shekara ɗari kur saboda aka saukar ƙur'ani a cikin harshen larabci nasara annabi sai ya kara harshen larabci wanda aka yi amfani da shi a wancan hayau shi ake magana in ka zo kai larabci a yau wanda iraye zamanin annabi sai ya fahimce ka in yi za ka fahimce shi to nasara ce sannan annabi alisa ya canja harshen larabci daga harshe na rukuni na tsoki don da harshen larabci a iya ƙasar larabawa ike amma zuwan annabi alisa ya mai da larabci ya zama harshen duniya gaba ɗaya da shi aka rubuta ilmai duk ilimin likita da ake takama duniya da larabci aka rubuta shi daga baya tura suka samu ilimin geography da larabci aka rubuta shi lissafi kansa zero da aka fito da shi za ka yi lissafi 1 ka sa zero zero ya zama 100 ka sa wani ziron ya zama 1000 to alkhuwarizmi shi ya fito da wannan da larabcin aka yi wannan amaliya da ake aikin likita da sauransu da larabcin aka yi harkar ilimin falaki da larabci suka rubuta ta harkar technology da larabci suka rubuta ta sauraka ya canja harshen larabci daga harshen wata al'umma wani tsuki ga kankani ta zama harshe na duniya kuma harshe na ilimi wanda zai karɓi kowane irin ilimi wannan daga cikin nasarar annabi alaihi salam sannan daga cikin nasarar annabi alaihi salam akwai alqur'ani shi a baki ɗayan a tarihin balarabe ba shi da wani abu rubutacce ingantacce kafin alqur'ani ma da qur'ani izo annabi alaihi salatu wasalam ya tattara shi ana saukar da shi alaihi salamu sai ya kirawo masu rubuta wahayi yana da mutum sun kai arba'in alaihi salam in wani baya nan wani na nan ana saukar da qur'anin zai karanta da sai ce mai rubutun wahayi ya zo ya rubuta suna rubuta a jikin fata suna rubuta a jikin allon kafaɗa irin na irin na na kashi suna rubuta a jikin sassaƙi suna rubuta a jikin kofato irin na na dabino wanda suke kinsa larabci karnafu duk ana rubuta a nan idan babu tawada akwai a guri sukan ɗauki dutse su kurta su kurta su kurta su kurta zazzana abin kafin aje a samu abin za a rubuta idan ba wannan sahabi yana iya samun wani abu fasa fata jikinsa jini izo su dinga ɗosana su rubuta ayar don katte kwantai wani kuma zai ɗauka yadda ake shashawa haka zai dinga ga jikinsa sai ya rubuta aya zan saboda yan an je gari a rubuta ta haka suka yi wa annabi alaihi wannan aka samu aka hada qur'ani to qur'ani yana hannun wana wana wana wana wane annabi alaihi ya bar duniya to da aka yi yakin banu hanifa wanda wanda wannan ya jawo rigima musailamatul kazzab sai hafizan qur'ani da dama suka rasu suna umar jiran ya ce ya ba da shawara a rubuta alkur'ani a littafi guda suna bakar jiran ya ce shi kuma ba zai yi ba saboda annaba alaisa bai yi ba shi kuma ya matsa masa akan akwai matsalaha in ba a yi qur'ani zai bata daga baya sai allah ya haskaka zuciya suna abubakar jiran ya fahimci wannan magana ita ce daidai sai ya ce to a kirawo masa saurayi mai zama shine zaid ibn sabit al-ansari radiyallahu anhu shekararsa ashirin zuwa da ɗaya sai ce na tsora maka nauyin rubuta ƙur'ani saboda kana da karatu duk musaffar da ake da annabi alaihi da jibrilu a duk ramadan a gaban zaid ake har mu'arada ta karshe da aka dinga yi so bi a shekarar da annabi alaihi ba duniya a gabansa ake so aka duk abin da yake na ƙur'ani sabiti da wanda aka cire shi zai da shi kowa sai shekara 21 kuma addu'a dabarar mahaifiyarsa ita ce ta bashi wannan ita ce masa hikima aka ce ya zo ya rubuta kuma yana da jin tsoron laifi ina gudun yin kuskure to da ka yi haɗa siffofi na tsoron Allah da gudun kuskure ga kuma karatu komai ya ji bajau sai aka ɗora masa shine ya zo yana karɓo ƙur'ani ana zuwa ana rubuta aka ba shi ɗan kwamiti su Khalid ibn Walid Saula ibn Sa'ibi aka zauna a masallacin Annabi alaihi salam ana rubuta ƙur'ani wannan ya kawo nasa a fata wannan ya kawo nasa a dutse wannan ya kawo nasa a lanka fada wannan ya kawo nasa a sassaƙe suna rubuta suna rubuta sai da suka shekara biyu suka hada qur'ani a guri ɗaya cif sannan ya dawo ya bi ta qur'anin ya dinga bi ya dinga bi ya dinga bi sai da ya zo suratul tauba sai ya rasa ayoyi biyu na ƙarshe sune laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim sai rasa wannan ayar sai rasa ta gabanta fa in tawallau wa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim yace sai an fasa me ta a rubuce da shi da yan kwamiti kowa akwai shi a rubuce a kwakwalwarsa amma ba za su rubuta ba saboda amana aka dinga bincike sai aka sami huzai mutu al'ansari wanda ya bada shaidar nan akan annabi alfin akan raba akan cinikin raƙumin nan kun tuna shi ko to sai aka samu wannan a gurinsa shaidu suka ce eh kwarai annabi su shi yasa shi rubuta kuma a suratul tauba take sai ya shigar sannan ya ci gaba da bita sai da yazo suratul ahzab sai ya rasa wata aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ita ma aka rasa ita kuma sai aka same ta a gurin abu huzaima wancan huzaima wannan abu huzaima shine aka karba shaida ta tabbata aka rubuta shine qur'ani ya cika cif kamar yadda muke ganin sa yau bayan an yi wannan ya tabbatar da nasarar annabi alaihi ya tafi ya ba qur'ani amma an hada shi guri daya to sai zamana an rubuta shi da lahaja wato ya wato harasa daban-daban na larabawa to sai zamanin sina usman radiyallahu anhu nan ma aka ce kuzai fita dan badala imani rajala wani ya zai bashi shawara ya ce masa na ga saɓani yana nema shiga cikin musulmi dangane da karanta ƙur'ani yi ƙoƙari ka ceci al'umma ka tsamo ta kafin saɓani ya karya ta kafin saɓani ya fatattaka ta nan ma sai na usmani sai ce to ya kafa kwamiti a zo a sake rubuta ƙur'ani a rubuta shi akan harshen ƙureshawa sai ya tambaye su ya ce man afsa'un nasi wane ne a cikin sahabban annabi ake fi kowa fasahar magana sai suka ce da shi sa'id ibn al-as sa'id ibn al-as ya fi kowa fasaha domin suka ce a yau dai ba wanda karatunsa yake kwabo da kwabo irin na annabi alsai makamarsa sai ce to waye kuma aktabun nashi ya fi su iya rubutu sai suka ce katibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn sabit sai ya ba da umarni sai falyumli sa'adun wal yaktub zaidun saboda haka sa'ad ya dinga karanta qur'ani shi kuma zaidun na rubutawa shine suka zo suka rubuta qur'ani aka hada shi guri ɗaya shine wannan wanda muke karantawa yau to aka ce a samu shaidu wanda za su shaida wannan qur'anin shine ba a samu sabani ba to aka samu sahabbai dubu goma sha biyu suka shaida duk duniya babu wani abu da aka taba samun shaidar mutum ɗari a kansa banda ƙura'ani mutum dubu goma sha biyu ne sahabbai su ga annabi suka ba da shaidar wannan ƙura'anin haka yake to wannan nasara ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama to sannan rubutun da suka yi sakandami ne ba dugu sannan ba wasali su sai zama ƙura'anin shi sake buɗe wata ƙofa ta ci gaban ilimi rashin wasali ya sa lokacin da ajamu suka fara shiga cikin musulunci ba su iya larabci ba sai su faɗi kalma da za ta ɓata ma'ana sai aka ce ya kamata a zo maza a yi wasali a fitarwa da ƙur'ani wasali abul aswadin du'ali malami ne aka yi shi shi ba zai sa hannunsa a wannan ba to sai suka shirya yadda za a tura za a ingiza shi yayi sai wani zo ya karanta ƙur'ani bisa kuskure yace annallaha bari'un minal mushrikina wa rasulihi wa rasuli aka sa wa lamun kasara zai ce subhanallah subhanallah in aka faɗi haka wato Allah ba ruwansa da manzansa kenan ba ruwansa da mashikai ba ruwansa da manzansa saka ta shi aka ce maka kai yara sai ce ai dole ne to shine yazo ya fitar da nuqadul i'rab yayi li'irabi ya fitar da wasali duk inda ya tsugo daya a ƙasa to kasara yake nufi in ya tsugo daya a sama fataha yake nufi in ya tsugo bi a gaba rufu'a yake nufi to sai aka qur'ani wannan sai zamana ana iya karanta shi daidai to sai kuma aka sake samun matsala rubutun ba ɗigo shi kuma idan yi amaluna ne sai ka iya cewa ta amaluna ba za ka sani ba in ba na ƙalta ƙur'ani ka inda a rubuce gani ba za ka iya ba nan ma shi aka ce ya kamata a samar da ci gaba wanda zai taimaka wajen karanta alƙur'ani to shi kuma walid bin abdulmalik lokaci yana khalifa sai ya nemi taimakon malamai guda biyu nasir ibn asim da haya ibn ya amur su kuma almajiran abul aswad du'al yace ku taimaka to shine sai suka zo ya sai suka yi mata dago biyu a ƙasa ta sai suka yi mata dago biyu a sama shinun da sinun rubutun su iri ɗaya ne akwai haƙora uku to shinun sai suka yi mata dago uku a sama sannan kuma fa'un a nan suka samu saɓani shi nasiru ibn asim fa sai mata dago ɗaya a sama shi kuma ya haya ibn amur fashe mace dugo ɗaya kasa shine rubutun mu na nan nahiyar in ka ga rubutun qur'anin mu da ake rubuta da hannu to rubutun ya haya ibn ya amur ne suke fadin sai mace dugo a kasa shi kuma wancan sai mace dugo a sama kafi sai mace dugo bi a sama shi kuma ya haya ibn ya amur kafi sai mace dugo ɗaya a sama sannan nunun akai mace dugo sannan zadun da sadun rubutun su iri daya dadun sai masa digo daya a sama da da'un da za'un rubutun su iri daya sai wa za'un digo daya a sama da ra'un da zayun rubutun su iri daya zayun sai masa digo daya a sama da dalun da zalun rubutun su iri daya sai wa zalun rubutu daya digo daya a sama shi kuma khalifa saboda jin dadi an samu mutukar ci gaba na ilimi yace kowane digo daya na ba ku tukuncin dinare dubu goma saudaka a shinun dinare dubu talatin sa'un musallasa dinare dubu talatin ya'un dinare dubu ashirin ta'un dinare dubu ashirin ƙahun dinare dubu ashirin nunin dinare dubu goma fa'un dinare dubu goma za'un dinare dubu goma zalin dinare dubu goma zayin dinare dubu goma haka yi musu ta sai ƙur'ani ta shi an samu ci gaba na ilimi hadara ta tsaya amma daga ƙur'ani nasarar tawaye ta annabi ce alaihissalam to sannan sai kuma ka ce to ɗigo-ɗigo kuma ɗige-ɗige sun yawa don idan za ka zo bismillahir rahmanir rahim a rubutun abul asud addu'ali dungun nan na ba za ka yi ɗigo ɗaya a sama shine kasara mimin za ka yi mata ɗigo ɗaya a ƙarƙashi shine su kasara allahu za ka yi ɗigo ɗaya a ƙarƙashi shine kasara arrahmani za ka yi ɗigo ɗaya a ƙarƙashin nuni shine kasara za ka yi ɗigo ɗaya a ƙarƙashin mimi shine bismillahir rahmanir rahim to kuma wannan sun zo su kuma sun fito da ɗigo kaga in za ka yi ɗigon basmala za ka yi ɗigo ɗaya a ƙasa shine ɗigon ba kuma za ka yi ɗigo ɗaya a ƙasa ka ce to ɗauke-ɗigen za su yi yawa a san yadda za a yi sai kuma halili ibn ahmad al-furahidi to shine sai zo da wasalai da ake irin wannan ai fataha wannan ɗan zanen da ake ai kasara wannan zanen da ake rufu'a to shine qur'ani ya cika cif rubutun laraba ya tsaya nasarar ta qur'ani ce kuma ta annabi shi alaihi salam to wannan shine yanda aka sa nasara annabi alaihi salatu wassalam to sannan sai wata nasarar sa alaihi salamu shine duk magana da yi a duniya an taske ta an killace ta duk motsin sa alaihi salamu an taske shi an killace an killace shi sannan duk abin da aka yi a gaban sa ya bari an killace shi an taskance shi alaihi salam sannan ta hanyar da yake ta tarihi idan aka ce shaksiya tarihiyya ita ce wadda babu tarihi a cikin maganar ko babu almara duk abin da ka ji an faɗa a kan annabi alisun ana da tabbas a kansa ba a rubuta komai nasa ba alisun sai da tabbas in littafi ne aka rubuta na hadisin annabi alisun ko wata sira ta annabi alisalam ba a karɓa sai an ce wani na gari kaza wanda aka amince a wajen gaskiyarsa da amanarsa yana zaune a gari kaza shi ne igayawa wane shi kuma wane an amince da shi shi kuma karɓa a lokaci kaza sannan shi kuma ba wane sai ta zo harkan wanda ya rubuta littafin sannan an samu littafin a rubuce sai an yi muƙabalarsa sai an karanta shi da sauran an bi shi daki daki daki daki an samu duk abin da yake ciki tukunna da dadewar rubutun an aka kalli littafi sai an duba tawadar ta wani zamani ce sai an duba alƙalamin jirge ne ko kafe ne na wani zamani ne sai an duba takaddar ta wani zamani ce saboda a duka wajen kiyaye abin da ya shafi annabi alaisa duk duniya ba wanda aka yi wannan sai shi alaisa sannan duk abin da ke hannunsa alaihissalam sai da aka ware abin da ya taɓa yi wanda ya taɓa taɓawa sai da aka ce mutum kaza ya taɓa shafawa kai alaihissalam inda ya taɓa ishara ya haka ya haɗa 'yan yatsunsa an fidda su inda ya taɓa haka ya haka da ɗan yatsansa an fidda su alaihissalam inda ya taɓa riƙe makami yi kaza an fidda su kai mutane da ya tsora a bayan raƙuminsa ya tafiya da su sai da aka tantance su gaba ɗaya a duniya ba makalukin da aka yi wa haka irin annaba su wannan nasarar su ce da ba wanda ya taba samun nasara irin ta alayhi salatu wassalam to sai ta karshe ta karshe ita ce wadda ba ma lura shine fitar rai ba wahala nasarar su ce alayhi salam ya samu nasara kowannen mu in ya zo sallah in ya zo tahiya zai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu to wannan duk wanda yake faɗar wannan ya samu lamuni in an zo fitaransa ba zai samu halal amma daga yau na ba mu aiki mu ba za mu fahimci haka ba yau saboda cikin musulmi muke kowa ya zo mutuwa za ganci salin alin ana magana da shi da ya wata yar shakuwa shikenan ya mutu to in ana so a gane a shiga cikin wanda ba musulmi ba in sun zo mutuwa za ku ga mutum ya langabe sai an ɗaga kansa sai an juya shi amma an mutuwar ta zo sai ƙato biyar ba za shi rike shi ba zai dinga rimi ina faɗuwa yana gwara kai ina faɗuwa daga gidan asibiti haka zai mutu to mu kuwa mun same wannan shida ce na shida yanda ake zare gashi daga cikin ɗanyen man shanu haka ake zare rabu mu nasararsa ce alaihi salatu wassalam wanda ya samu wajen isar da zafansa alaihi salatu wassalam Allah ya samu samu wannan alfarma to saboda haka a ƙarshe abinda zan ce idan muna so mu zama a cikin wannan ayari na annabi alaihi salatu wassalam to ba makawa sai mun lura da abu uku sai kuma mun yi abu na ɗaya sai mun raya ƙaunar juna wadda yanzu muka rasa ta mu musulmi idan babu ƙaunar juna ba za mu yi nasara ba irin wacce annabi alaihissalam ya dora mu akan mu samu irinta ina fata mu fahimci wannan sai mun kaunaci juna sai mun raya kaunar juna in babu ita ba ma imani in ba imani ba shiga aljanna amma annabi alaihissalam ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku imani ba sai kun so juna sai sai awala ajrukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum mana nuna muku abin da in kuka za ku so juna ba sai ce afshu salamu bainakum alayhi salatu wasallam ku daidai ta sallama tsakanin ku dinda kuka da assalamu alaikum salamu alaikum to a samu wannan sannan muraya aminci a tsakanin musulmi yau musulmi ba mu amince wa junan mu kowa yana tsartsar da dan uwansa harkar kuɗi a tsakanin ba aminci harkar sirri a tsakanin ba aminci harkar rawuka a tsakanin ba aminci yau wannan hanyar ta rashin aminci ita ce babbar hanya da mukiya musulunci suka samu nasara akan musulmi yau idan ka je bakunta inda ba a san ka ba kana sallama ko zai firgita ba za a amince da kai ba ɗarɗa za a dinga kai ana neman kai da kai kai ma in baki suka zo baka san su ba za ka dinga neman kai da su kai ma kaga an samu matsala wanda kwada a nan kasar duk inda ka tafi in ka je wani gari in dare daman ba ka da matsala wajen masauki in ka tafi gidan mai gari ko wurin limami ko wani malami ko gidan wa za a sauke ka a baka masauki da safe ga a kama ka koko da ko sai ka sha a sallama da kai ka tafi garin ku lokacin akwai aminci tsakanin mutane amma yanzu idan mutum ya sallama to dan adam zai dinga ganin gara zaki ya zo kofar gidansa domin zaki zo kofar gidansa zai cinye shi ne shi kaɗai ko zai cinye ɗansa ko matarsa amma wannan in yi dasa wani bamu sai kashe gidan gaba daya kaga an samu rashin aminci kenan kuma fi yawa wanda ba musulmi su suka tsara wannan sai a ɗauko wani ba musulmi sai zuwa shiga musulmi ya mutane haka sai a ɗauka musulmi ne saboda ka sika aminci tsakanin musulmi ya wuce yau kai ta ƙare ma tsakanin miji da mata ba kasafi ake samun aminci ba to bayan da za a yi musulmi su yi nasara suna kan wannan to muna son nasara sai mun komo wannan sannan na uku sai mun kaddara juna sai mun kaddara musulunci yau ma kaddara musulunci me ya kaddara musulunci sai mun san kimarsa mun san kimar musulmi abin da nake son fahimta a nan ita ce maganar annabi alaihi salatu wassalamu da ya ce zimmatul musulmi na wahida ya sa'abiha adnahu wato alkawarin musulmi baya ɗaya wanda yake mafi koma baya a cikinsu zai iya jan ragamarsa akan wannan kamar ragama ce misali idan a cikinmu akwai dattai ko a cikinmu akwai ɗan gwagwaren dai ɗan gwagwaren da ko dattai sai aka je aka wata ma'amala ta haɗa shi da waɗansu ba musulmi ba sai ya yarjejeniya da su ya ce na lamunce akan kaza kaza a rubuta to idan ya je wannan shugaban ƙasa dole ya tsaya a kanta ba shugaban ƙasa ba ko khalifa na duniyar musulmi dole sai a kanta idan ya saba wannan annabi alaihi salam yace fa alaihi la'natullah wal mala'ikati wan nas ajma'ina saboda wannan rigar ta musulunci tana da girma idan kana da danka ka ba shi jari ko ka dora shi a kasuwa ka kai shi rumfa kai masa izinin ciniki sai ya zo ya sai da kaya guda dubu da ka zo ka je ya sayar an yi cinikin ya sallama sai ka zo ka ce ai ka tuzar da kaya ban yadda ba to sai Allah ya la'ance ka sai mala'iku sun la'ance ka sai la'anta mutanta kanka saboda yana da rigar musulunci ka wulakanta shi ba ma kaddara musulunci yau musulunci yana da mutukar kima sai haka annabi alaihi faɗa zimmatul muslimina wahida yas'abiha adnahu وهم يد على من سواه من أخبر مسلما ذمة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فشي من دامنا قدر وانا ريغة مسلنشي ودا النبي إبراهيم عليه السلام روحان الله إكي لا يشي مسلمي ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سنن النبي النبي النبي يعقوب عليه السلام شيما هكا وسابها إبراهيم بنيه ويعقوب ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun haka annabi yaqub alaihi wa zuri'arsa wasiya kasi da su mutu sai suna musulmi sannan aka zo kan annabi yusuf alaihi salam yace rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهكني بالصالحين شما روحك الله يكربران musulmi. ya riskar da shi da mutanen kirki sannan annabi isa alaihi salam shi ma da aka zo qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa sharbi anna muslimuna sannan aka zo kan annabi alaihi salam ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina annabi alaihi salam ya ce amu al umma yace shine farkon musulmi sannan mu kuma Allah ya ce da mu man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin wanda duk yabo ta tafarki ba musulunci ba in dai Allah ne ba zai karba ba a lahira kuma yayi asara sannan a ƙarshe Allah ya ce da mu al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kalmar da Allah ya ce raditu lakum al-islam ni ubangiji na amince muku da musulunci shine hanya ku ta rayuwa to babu abin da ya huce wannan a gurin mutu amma shine kuma yau bashi da kima idan muna so mu samu nasara komai ita ku daidai addinin mu ya tsaya mu fita daga cikin tsoro mu aiwatar da shi yanda ake so mu tafi lahira mu gamu da Allah lafiya muna cikin ayarin Annabi alaihi salam ba mu shiga cikin wanda suka yi tabdili da tagayyiri na addini ba to sai mun dawo mun raya waɗannan abubuwa guda uku a farko kafin kuma shiga da sauran to da nake cewa Allah ya sa mu cikin allazina yastami'una alqawla fa yastabi'una ahsanahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam
ya rasu sai nayi bari to yaya matsayin ta kaba ta yake kuma shin mai ta kaba za ta iya zuwa jin lacca
assalamu alaikum in dai bayan yara sai ne sai bari ai shikenan ka gama yau ai haihuwa ce bai ta kaba ta je lacca in dai abin da ya shafi addini za ta karu za ta iya zuwa in abu na larura ne ana fita akwai sahabiya ta annabi alaihi da ta fita tana ta kaba sabai su ganta suka yi mata tsawa sai ta ce gona za ni ba ni da wanda zai wani abu sai annabi sallallahu alaihi kyale ta to in akwai larura ana zuwa amma abu na badan garci shine ba za ta yi ba assalamu alaikum Allah ta karage a mana wannan tambaya ce to mana irin wannan kokar maya da sahabban annabi alaihi salatu wassalam suka yi to yanzu don irin wannan zamani da muke ciki babu wani abu da muke da muke yi ko kuta ce ma su to mana za mu kwatanta ne goyi da su
assalamu alaikum ai na ba mu a ƙarshe tun da na gaya mana wayannan abubuwan guda uku mu so juna sai wanda sai mun yi wani muna da ikon da za mu yi wannan sannan mu yi wanda za mu amince wa juna idan an yi magana da mutum kar ya zama an yi magana da shi ta sirri ta bulla a wani guri kaga babu amince wannan in aka yi magana da kai a tabbatar ba za ta fita ba sannan aka ɗau kuɗi aka baka wannan kuɗin ko shekara nawa suka yi za a zawo a da su duk abin da aka ɗora maka na wata amana zai tabbata sannan akwai ƙaddarawa da girmamawa in wane an zo an yi wani abu da shi ko ko musulmi ka kaddara shi ka girmama shi to dan muna da wannan shi ke yanzu babu kaddara babu girmamawa sai ga mutum dan uwan mahaifinsa ne uwan mahaifi ko kanin mahaifi ma baya ganin kimar su ba za su iya sa shi ba za su iya hana shi ba to wannan duk abin irin sai kamata in muka dawo irin wayannan hanyoyi to shine za mu iya motsawa gaba wanda kuma za a nemi me za a yi tukunna amma yanzu rashin lafiya samu ta kai ko shi ko wato sai dai a kwanta sai a tayar da so ake ma mu fara dan motsawa da kanmu dan mu dan dan ga duye kanmu nan dama ko hagu sai daga ba za a kai na za a daga mu zauna daga zaune kuma a fara dan dura mana abinci sai an kai ga wannan assalamu alaikum Allah ya saka da hiri mana wannan tambaya ita ce mana ni na rike ina jin sira ta annabi da ya ce ya ce na annabi alaihi salatu wa salam da ke to amma sai in ana ta faɗar ta hanga su aliyu da abi talib su umar su alfi ayyub da ke sauransu da ma ba nan bai ana an gasar da yadda abin ba shi ina fara a rubuce shi ne da ta ko kai na kusa da rika su bakar
ha ne a wani ne da ban faɗe shi ba ko kuwa kana ji ana faɗa ne ba a faɗa ba amma ta fi yana amma a duk sabon anasu akwai wanda kuka ji ana kiransa sadauki sai shi kawai ai wato duk wanda ka sani ba wanda ya sa anawa sama kamar sa saboda tare suka taso kuruciya tare suka yi samartaka tare suka yi angwanci tare suka yi ba wanda ya kanci annabi kamar sa ai shi sa na gaya muku da aka zo tabu da aka zo hudaybiya da urwata bin mas'ud sakafi yace da annabi alaihi wasallam ka debo yara ka taho da su in quraishi ta tunzura gudu za su sabakka ai ba wanda ya magana sai sana abubakar yace masasta bizaran lata a shar'i masa sosai inda za a fassara ta ya ji ciwon abin shi kuma da yake mutumin wato balarabe ne lokacin ɗabi'ar mutane tana da kyau sai ce ka taɓa min alheri kafin ka musulunta na haka ba za rama ba ka taɓa min alheri ba za rama ba sai wannan ɗabi'un duk muka rasa a yau sai ce masa ina gaya maka kai kurwatu wannan bawan Allah da muka tuwo tare da shi ina ga maka ban togace ba kowace irin musifa a duniya ba ta isa ta samu gudun washi ai sake masa dauki tafiyar da ida shi alaihi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wajen hijira ai jarumta ce da aka je badar ai shi zauna tare da shi yace za su fita aka yi masa rumfa shi zo gurin sa ya zauna alaihi lokacin da yake sujada habbar gwansa ya faɗi ai shi ya dauka ya mayar masa yace ka faka manasha da duka billah wannan magiyar da kake ta isa an dai Allah ne zai saurare ka ai duk inda yake shi baya rabuwa da annabi sama kullun yana damfare da shi alaihi salam shine wanda bai taba neman mukami a gurin annabi alaihi salam bai taba neman taimako ba sai dai duk abin da ake nema shi zai ai babba ne wannan alaihi radiyallahu anhu ai ya tsira sa'a ta tsira sa'a lokacin da wani zai faɗa masa magana annabi alaihi salam rudewa yayi ai sai ta ce abubakar fa aka faɗa magana abubakar sai da hassani zai kashe wutar yace idza tazakarta shajiwan min afisi kace fa zukur akhaka ababakar bi ma sana duk wanda ya bata maka rai tana abubakar da abin da yi maka sai yace da shi wa kullu hibbi rasulillahi kar alim min albariyati lam ya'jil bihi rajula duk ɗan gidan annabi alaihi sai na ali su usama ta dan zai su fatima suna sun tabbatar annabi alaihi bai taba daidaita abubakar da wani ba ai babba ne ai sosai kuwa radiyallahu anhu kuma gashi gashi ga kawarinsa ga na annabi alisa har izuwa tashin alkiyama assalamu alaikum
Allah ya saka da zai mana wannan Allah ta tambaya shi mana kan halayen mutane yanzu kamar wace shawara ko kuma wace fitira mana zai dora mata yanzu a kai game da yaran su kamar idan su kai kan kila da wata baiwa irin wacce Allah ya su ma su dora shi mai da tsari Allah ya yi wasu kuma a wannan wani to wannan zai yi wa irin wannan gajeren lokaci tarbiyya ta mutum da ake ɗaukar lokaci ana kuma ita ba ita ce take kallon ƴaƴaye ta kalli kamanninsa kalli ɗabi'unsa haka duk kowane ta san ɗabi'ar kowa to ita za ta yi ƙoƙarin raya wannan abu ta hanyar hikima annabi alaihi ta inda ya raya ɗabi'un sabansa wannan rai dan ban faɗin shi bane wato dukkan su alaihi salamu bangaren da suka fice da alheri ke ta faɗa duk inda ga suna tawa sai rufe shi to wannan ɗabi'un kyasu za su dinga fitowa idan yaro yi wani abu na laifi ya ɓuya in babba ya ce kai kai kaza to ya lalata yara amma in ya ɓuya ba shi kunya ce da ita kuma da gudun a gan shi laifi to raya wannan wannan su ake yi akwai ɗabi'u iri da ake bi ana ta lura da mutum wani a gan shi da kwaɗayi ƙoƙari wani ragwanta ce wani to uwa ce za ta yi ta ƙoƙari ta yi ta sauke shi daga irin waɗannan har a yau ba ina tunanin kakata wacce ta fi mahaifiyata in na je gurinta sai ne mamakin ashe ta ta nazari na gaba daya ina karami sai ta fahimci ba ni da hakuri yi ba zan sani ba sai yanzu na gane haka duk inda na je gurinta sai in ta gama min wasa sai ga ta daura fuska ta ce kashe ne ta jako ne kai kaza kai kaza kai hakuri kai kaza kai kaza sai daga baya na gane ita ta sauke ni daga rashin hakuri amma ban sani ba sai na ce me isa duk a cikin jikokinta ba wanda take magana akan hakuri ta jashi taimawa sa kuma ta taɗuwa shi akan hakuri sai ni to haka iyaye kamata suna fahimtar ƴaƴansu da jikokinsu da sun kalle su ko ne sun gane ɗabi'arsa sun shi kokari wata rayawa ta rayawa da za su sauke ta su sauke haka ake yi sannan a zo ni ba na mantawa shi ma dai muna yara akwai kakarmu a nan cikin gida mahaifiyarsu a wacce jani ina shiga za ta min wasa ta ɗauke ni ta goya ni a baya in ta goya ni sai ta sauke ni sai ta tun kuɗo ni ni ko sai in ce mata karatu zan yi kuma sai na dinga rubuta littattafai to sai na fahimci ashe haka suke ta idan a dinga tura maka manufarka ta dinga tafiya sai yanzu na ga haka ko da so da ka iyaye suna akwai aiki a gaba sosai ba na sharholiya ba su ne da ginin al'umma su da aka ce an tashi an nutsu tukunna ana yi wa 'ya'ya addu'an Allah da za ku iya wannan aikin da ake bukata amma dai yana ba da shara ku dinga bin manya dattawan da ake da su za su dinga ba da hasken abin da za a dinga yi sosai amma kar a raina manya ba za a san abin da suke ba kuma da yawa yanzu mutane suwa suke suna rayuwa su kare su kare basira su ba san abin da suke ba dan ni ba na mantawa a gidana aka haihuwa cikin dare in yaron ya canya da kuka gidan mu can mahaifa ba sai an je an gaya musu ba za su ce an haifa namiji ba sai mara sai mace aka haifa ya aka yi suka ce ai daga jin muryar da amo suka gane amma ƴaƴan yanzu ba su tambaye su ba menene aman da ake gane namiji wani irin amo ne ake gane mace ba ruwa suna sa ɗauka kan ba san abin da suke ba sannan sun ga mace mai juna biyu sai sai wancan ai namiji za ta haifa in ka tambaye su ce ai in mace tana zaune in ta haka za ta yunkura in namiji ne a cikin ta motsin yunkurinta ga yanda ike in mace ce motsin yunkurinta amma na yanzu ba za su tambaye su gaya musu ya ake ba to wannan yasa ba za mu ci ba muddin muka yanke tsakaninmu da tarihin mu to ba za mu ci gaba ba sai mun haɗa tsakaninmu da tarihin mu sannan za mu ci gaba assalamu alaikum
Allah ya saka da shi wanda wanda ka kalla da kamar ya ga wajen abu da mata ya ka amota da sunan wani abu sunan ko a ruki ya san da kalar labari ko na ko da san su a yi a cikin su a cikin su to kamar irin wani sabon da ya yi ke nan su kuma kuma na mai
Salamu alaikum sa'a wannan rashin kintsi sunan sa mace mai mutum mai kintsi ya baya magana in ka rubuta tarihin annabi alaihi salamu na na aisha da jana ta ce mafi yawan rayuwarsa sukut ne shuru ne baya magana alaihi salam shuru yake in zai magana sai da dalili sai da hujja sai da bukata sannan ake magana saboda shi harshen amana ce amma saboda muna ganin muna iya kaɗa shi yadda muke so ba ma cino amana take ci in wani ya samu larura harshen ya rike daina magana to sannan za ka gane amfaninsa ba a yadda a saki harshe a ta magana mace tana gidanta ma yaushe aka ce ta surutu balle ta shiga mota aikin tsatsiya ba za ta yi haka ba namiji ma bai kamata ya zama mai su baki ba da an zai ta surutu ya ratatatatata daman karancin hankali ne idza tamma akalal mar'i qalla kalamu wa yakin bi humkil mar'i in kana muksiran in hankali ya kosa to za ga rance ya karanci amma in ka ga yawan surutu ka tabbatar karen tsiran sa ba shi da hankali wawan mutum ne kawai ina so in ji hankalinmu akwai lokacin da ka'ab kabilan wani sahabin annabi ya su bashi da lafiya sai annabi alaihi ya shiga gidansa ya duba shi mahaifiyarsa tana gura yana shiga sai annabi alaihi ya shi abu shirya ka abu albushirin ka ka abu ita kuma tana jin wannan sai hankalinta ya tafi wani wajen albushir din daban ba wanda annabi alaihi yake nufi shi annabi alaihi ya ce albushirin ka wannan rashin lafiyar kankare zunubi za ta yi maka ita kuma sai ta ɗauka irin abin da aka wasu suna abubakar suna umar ne na albishir da aljanna sai ta ce ka abin ne maka manna aljanna ka ta zo gida ruwa ruwa sai annabi alaihi ce wannan wace tsohuwa ce take wa Allah katsalanda sai ya ce walida ce ya rasulullah mahaifiyata ce sai ya ce ya umma ka'ab ma yudiriki la Allah ka'aban qala ma la ya'nihi wa mana ma la yugunihi yace tsohuwar ka'ab mahaifiyarsa baki sani ba danki ya furta kalmar da babu katarta ne wannan ba za a masa abinci da aljanna ba ya shiga aljanna cikin sauki ko yau ko gobe wanda duk yake wani tabbatar ba zai shiga aljanna cikin sauki ba kuma da kyar zai je lahira da aiki in dai za ka furta magana to sai ta karya ka sai ta lalata maka aiki yau da za a ce Allah ya buɗa mana mace tambayi mutane suke cikin kabari suke rayuwar barzahu ka tambaye su me yafi damun ku sai sun ce harshe wani abu ne kuka a duniya ya ba ku cikas da takaici a lahira sai ce muka harshe kuma sahabi ya tambaye annabi alisi mai kafi jiye mun tsoro sai annabi alisi ya haka zaro harshen sai ce wannan shi na fi jiye maka tsoro za ka shekara miliyan kana abu in ya furta kalma ɗaya sai rushe shi kam yana da haɗarin gaske saboda haka ya kamata mu zo masu kamun kai mu dinga magana wacce take ta bukata kuma wannan shi ke ja mana ba mu da tsaro mace ta shiga mota tana ta labarin kanta labarin gidansu da labarin riba ba ta san suwaye a motar ba wani daga nan ya gama tattara labarin wani ma ya bugi cikinta ta yi masa bayanin abin da zai buya sai zai far musu a gida wata ba daidai ba ne irin wannan ba a san haka maza ma suna haka mutum wani yana yaron mai kuɗi in an shiga motar haya sai dinga labari ɗan shekaran jiya mun yi cinikin miliyan kaza ni nake ajiye kuɗin suna guri na kaga shashasha ne in ya sake sai a je a bubbuge shi a kashe shi ba kuɗin wai burga yake na wata burga a rayuwa abinda kake da shi shike na rayuwa burga ba ta rayuwa ba ta karɓar burga ka tsaya akan abin da kake kure shi ke to da ina jin hankalin mata a hattara a daina yawan surutu a mota a daina ciye-ciye a mota a daina ba yaro mama a mota to duk rashin mutunci ne wa'annan abubuwa annabi alaihi salam ko wato rayuwarsa akwai mutunci a cikin ta mutukar gaske baya yin abin da ba mutunci a cikin sa alaihi salatu wasallam haka ya kora mu kuma haka ya kamata mu mubiyansa mu kokari mu yi wannan abin da kuka gani sahabbai sun yi kuke ta ganin sun yi abu mai sauri to mu irin waɗannan mu ya kamata shine namu zamanin mai shi ko mun kasa to kaga ya zamu yi kenan so muke kuma a lahira wai mu zauna tare da su kaga an ba ba kokarta ba sai mu zama yaudar kanmu muke kora amma Allah ya ba mu ikon kwatantawa fata shabbahu illam takunu mislahum إن التشبه بالكرام فلاح السلام عليكم
sannan akwai gida gidan ne da ta tashi kan sannan kuma akwai gida wanda ba gama ba kuma sa da kuɗi dubu da biyu shi da shi soyi akwai babba a wannan gidan
to akwai zakka mana sai zakka amma kuma aiki magana ce aiki ne yayin da za a fidda ita da amma dai shi ita mota sai ba za ta fitar mata da zakka ba sai abin da ta kawo in balance ake ba ta wata wata na kawo balance sai ta lissafi kawai ta fidda abin da za ta fitar ta kuma zakkan noma za ta dinga yi wai ba sai sun kai lissafin zakka irin wancan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ba wannan abin da aka kama ta ya kai kwana bakwai in ta ga za ta yi ce ta yi in kuma ta ɗauki malamai suka ce bai kai nisabi ba shi kenan amma ta kirga ta fitar sai ta ɗaya ɗauri su arba'in ta bayar shi kenan shi kuma gida da ake haya shi ma an kama ta kuɗin haya shi ma haka za ta yi amma ba za ta fitar da gidan ba wancan da aka gina ko ba a gama gina ba shi ma ta fitar masa ba amma duk ran da ta sai da shi za ta fitar masa da zakka shi ma wancan gidan da ake bayan haya ran da ta sai da shi kafin ta sarrafa kuɗin sai ta fitar masa da zakka wannan dubu ɗari uku ko a yanzu babu zakka a kansu sai dai zakka sai dai sarƙar nafula saboda zakkar a yanzu ta kai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da wani abu su aka dubu ɗari uku ba su isa zakka ba wayancan kuma ga hanyar da za ta bi ta fitar musu da zakka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka lafiya wasu yana zuwa wanda ake kama ta ya sa kamar gwangwanin madara ya sa ko sa bubbuge din nan gyara shi ne da hausa ke shi da shi dan gwagwaran dai Eh, kowa kai masa tukunya irin ta ƙasa din na ita ma ya mata yadda bara ya kawo wani dan karfe ya saka a dinga girki da ita dan gwagwaran da kenan eh to shi ke nan nake ga a to na dan na tsawaita amma kuma ban kwana nake shi ke nan insha Allah ya sai baɗin Allah ya kai mu kuma Allah ya sa mana da fatan za mu sake saduwa shi ke nan.